أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ حضوري لنا بهذا المحضر ولتعظمي بنظرة تآتي لنا بالظفر بسم الله الرحمن الرحيم أولم يروا أنا ناتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب أولم يروا mutanen makka da sauran mutane ba su gani ba cewa an nanata da arda mu muna nufatar ƙasarsu nan kusuha muna ta rage ta min aqrafiha daga ƙauyukanta ila an ce na kasul arzi abinda an rage ƙasa da tauyeta min aqrafiha daga ƙauyenta ko ƙawayenta ko shine mautul ulama mautul ulama mutuwan malamai idan malamai suna ta mutuwa da ƙasa da salihan bayan Allah to Allah yana rage wannan ƙasar ne a hankali a hankali duk kasar da ya zan ba malamai babu zababbin baya sai a shirare ta wannan kasa ta mutu wallahu ya hukuma Allah shi ka hukunci fi halki cikin halitta ta bi ma ya sha'u da abin da ya so la mu'aqqiba li hukumi ba wanda ka bin baya shine matashiya Allah yayi abu shi ko ya bi da baya ya ce zai walwala hukuncin Allah shine in Allah ya hukunci babu afil dole a fatta haka nan an karba ko ba karba ba wa huwa Allah sari'ul hisab mai gaugawar hisabi ne shi ne sakamako wa kad makara alladhina min qablihim falillahi al-makru jami'a alladhina min qablihim wadanda gabanin mutanen makka kad makara sun yi mugunyar dibara da mugun makirci ga manzannin da muka aiko musu min kablihim kahin mutanen makka min al'umami waɗanda aka gabanin mutanen makka daga al'ummomi sun yi makirci bi an biya ihim ga annabawansu kama maka rubika kama yadda naka mutanen suka yi maka mugunyar dubara da mugun makirci haula al-kuffar waɗannan kafirai mutanen makka yamkuruna bin nabi sallallahu alaihi wasallam suna yin makirci ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kama fa'alal kuffaru qablahum kamar yadda kafirai suka yi ma nasu annabawa kahin mutanen makka to su sani falillahi makaru jami'a sakamakon makircin su duka to ya tabbata ga Allah walaysa makruhum ka makrihi sannan makircin su bai daidai da sakamakon da Allah zai musu ga nasu makirci almakaru hakikatan makaru na hakika huwa makarun lahi tabaraka wa ta'ala shine makarun da Allah zai maka tabaraka wa ta'ala amma kai mai mugun dubara da mugun makirci naka baya bakin komi dan sai Allah ya tabbatar da shi sannan sakamakon da za a yi maka sai ka gwammace mu ba kai ba يقول الرسول منظونا تيوا صلى الله عليه وسلم الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها ita dai fitina fitina bacci take yi kuma Allah ya la'ani mai ta da fitina to shehu zai bayanin fitintinu waɗanda yake duk mai yin su to la'ananne ne kuma Allah ya la'ane shi kullu man yuhadu fitnatan fil alam فهو ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم duk wanda ka motsar da fitina a cikin halitta to la'ananne ne ga harshen annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wa min alfitnati ya daga fitina an yi haddasa waliyu ma ya arifuhu min al-asrar rabbaniya lil awamil mahzubin fa yukadzibunahu wa yunkirunahu fa yaqauna fil halaki wa huwa sababu fi dalika yana daga fitina wali ya sanar da abin da ya sani na asirran ubangiji ga jahilai mahajubai sai su kareta shi saboda insanu adu ma jahila mutum bakin duk abin da bai sani ba ne sai su kareta shi wa yankiru na wuce mashi musu fa ya ka'una fil halak sai su afka cikin halaka wa huwa sabab bi zalika kuma shi asababi cikin halakarsu to dan haka wannan fitina ce wa min al fitnati yana daga fitina ma ya fa'alu ba'd al gulati min al qurra abinda wasu masu wuce gona da iri shine masu zurfafawa da tsanantawa cikin malaman qur'ani makaranta yaquluna lin nisa wal azaiz wa ahlil bawadi wal qura alladina la yuhsinul qira'ata suna ce ma mata da tsofaffi da mutanen ƙauyuka waɗanda ba su iya karatu ba sai ka ji suna ce masu mallam yuhsin tajwidal fatihati fa salatuhu batila duk wanda bai iya tajwidin kyautata fatiha ba to kowa ya salla babu ta batatta ce to da adam bai son yi abin da abbatacce sai ba a bar sallar gaba da suna ko sun yi babu ta kaga sun fitile su su an halin wannan abu kuma wahum suku la yakdiruna ala tajwid ba su iya tajwidi wa yahmiluhum zalika ala tarki sala sai wannan magana ta masu tsaurarawa sai ya sa su bar sallah aw yahmiluhum ala tarki qira'ati ko ko wannan ya dora su akan rashin yin karatu za a zo a yi tsayuwa a yi rukuri a yi sujada amma babu karatu saboda ba iya tajwidi ba mallam yujawwid la tajuzu qira'atuhu fa yatruku al-qur'ana tamaman an gaya musu wanda bai iya tajwidi ba karatu ne ga qur'ani bai halatta ba da haka sai su bar qur'ani ga baki daya wa hadha kadhibun cewa wanda bai iya tajwidi ba bai halatta karanta qur'ani ba wannan ƙarya ce inna ma la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha hakika Allah bai kallafa ba kowace rai sai iyaka abin da take iyawa ya faru lokacin Bilal na kiran sallah wasu suka tsaye cewa sai a hana Bilal kiran sallah saboda bagwari ne aka fi sai suka ce ya rasulullahi ka lura bai iya cewa ashhadu sai dai ashadu ashadu an la ilaha kun san mutumin ethiopia ne ko ashadu an la ilaha illallah haka yake cewa maza Allah ya ce sinuhu shinun inda Allah sin din bilal to Allah ya ɗauke ta shin mai ruwa da haka ya ta ashadu shi haka marigayi musa gane allah ƙara mishi rahama yana karanta mu shehu diwani sai aka dami shehu cewa bai iya ba banna yake ya ce zo caccakuɗa ya caccakula gaba na haka nan duka so yi ni ya yi man daidai allah ji kan musa gane haka ma mala bakar kullati shi ma allah ya mishi rasuwa yau na jos Allah ya ji kanshi Allah ya mishi rahama wa min alfitnati man ya'muru an-nasa bi mukhalafati ad-dawla yana daga fitina wanda Allah ka la'ana mai yin ta wanda ka tada ita man ya'muru an-nasa wanda ka horon mutane bi mukhalafati ad-dawlati a saba ma hukuma wanda ka sa a tada hankali a yi tawaye ga hukuma shi ma ya tada fitina kuma Allah ya la'ane shi walau kanat daulatan zalimatan ita ko daula ko da azzaluma ce bai halatta ka sa mutane su kibiyayya ga gwamnati ba su yi mata tawaye duk wanda ka motsar da tawaye ga gwamnati ko azzaluma ce to ya zama mai tadda fitina kuma Allah ya la'ane shi abinda za a yi maza Allah ya ce sallallahu ku yi ji ku yi bi ko da an jarrabe ku da azzaluman masu hukunci gare ku ku ku ba su haƙƙinsu ku ba su da Allah ga na ku haƙƙi ku ba su haƙƙinsu na biyayya da ya musu nasiha da ya musu addu'a da ya musu kyakkyawan zato da kau da kai ga abin da suke yi ku yi masu addu'a ku bar su da Allah ga na ku haƙƙi to duk wanda ka sa a saba ma gwamnati a mata tawaye to yana tada fitina ne kuma alfitnatu na'ima لعن الله من أيقظها لأن هذا دن زابرة متعني أوا قمنا تاواي يثير الإضرابات ويثير الفتن yana motsar da rikice-rikice da rashin zaman lahiya yana motsar da fitintinu to ai gwamnati azzaluma ya yi a zauna babu gwamnati faɗa ulid daula bin masu daula wayan kanu zullaman ko da sun zama masu yawan zalunci afdal min al-fawda wa afdal min al-ittirabat wal fitan yayi a zauna kara zube ana ta shirme da dalkaniya a zauna fauda babu wani tsari babu wani wanda zai cewa ku bari sannan ya fi a zauna cikin rikice-rikice da fitintinu iri-iri wa kullu hada dakhilun fil fitna dukka irin waɗannan abubuwa sun shiga cikin fitina alfitnatu na'ima wa yal'anu Allahu man aykazaha fitina bacci take Allah ya la'ani mai ta da ita wannan shi tasiri ga yan faida har ana ce musu su kungiya ce sunanta no problem babu rikici da inda kaga ana taro to za ka ga cewa in dai kaga hoton shehu ga mota to su kan su ma tsoro sunanta wannan no problem babu rikici gare su kuma har waɗanda yake makiya in suka sa ana rikici ga wuri suka sai hotunan shehu su ɗaha motoci don su yi ta lahiya ku saurara waka mai cewa kowa ya bi mai waka shi ibrahim radiyallahu ta'ala ne shi har ma'aikatan tsaro har mai su ma sun duba da hanya sun ga hoton baba suka ce kuma ku ne to ku wuce ce su ma kaga sun bi to kowa ya bi mutanen Allah ba su da fitina ko da an ja su za su ban ma Allah ne kuma Allah zai isa musu ya'lamu ma takasibu kullu nafsin wa sayalamu al-kafiru liman uqbadir ya'lamu Allah ya san ma takasibu kullu nafsin abinda kowace rai ka aikatawa fa yu'iddu fa yu'iddu laha jazaaha sai tattalan mata sakamakon aikinta وهذا to wannan huwa al-makru kullu shine makaru gabaki daya wato shi Allah inda yace ya kama mu da aikin mu to halaka mu zai walau ya'khudhu Allahu an-nas bima kasabu ma taraka ala zahriha min dabbatin da Allah na rika halitta da abin da suke yi to ba a barin ko kaza bisa bayan kasa to shi wanda Allah zai ma azaba to zai kama shi ne da sakamakon aikin da shi ya makai ne to wannan shine makarun laye Allah kiyaye abinda muka fata shine Allah shi game mu da gafara da rahamar shi la'annahu domin shi Allah ya jihim bihi zai zo musu sakamakon aikin su mara kyau min haythu la yash'urun ta inda ba sani ba wasa ya'lamul kafiru da sannu kafiri zai san liman uqubat da wa adda gida karshe wanda yake abun yabo abun gode mawa al'aƙiba da mahmuda fi darin akhira zai san wa'ad da ƙarshe mai kyau abin yabo gobe lahira a hiya lahum ta su ce amlin nabi ko ta annabi ce sallallahu alaihi wasallam wa ashabi da sahabbai shi wa yaqulu alladhina kafaru lasta mursala قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب ويقول الذين كفروا لك waɗanda suka kafirta suna ce maka lasta mursalan kai ba manzo bane abun aikowa ƙarya kake yi kullahum ce masu kafa billahi shahidan baini wa bainakum ala sidqi Allah ya isa mai shaida tsakanina da ku akan gaskiyata wato amma sai ya tsaya mai da martani gare su ba kawai mai da sani ga Allah cewa shi Allah shine mai shaida tsakanina da ku kuma ya san gaskiya nake yi wa man indahu ilmul kitab da waɗanda ke da ilimin littafi shine muminan yahudawa da muminan nasara sun san ni mai gaskiya ne sai suratu ibrahim alaihi salam makkiyatun illa alam tara ila alladhina baddalu al-ayatayn arba'un wa khamsuna ayatan tace kawai ba ta makka ba ita wannan sura mai girma ta yi magana akan aƙida akan asalinta guda uku wanda yake su ne asalin asalai na farko suratul ibrahim ta yi magana kan imani da allah na biyu ta yi magana da imani da manzanci cewa allah ya zaɓi wasu bayi ya aiko musu risala don su zamo manzanni je karu tsakaninmu da shi na uku magana kan imani da tashin kiyama in an ce tashin kiyama ana nuna sakamako aima wanda ya alkhairi alkhairi wanda ya shari kuma ya ɗanɗana kuɗa shi amma kusan in aka duba duka wannan sura gabaki ɗaya ta mai da hankali akan magana ar-risala war rasul manzanci da manzo wannan surat ibrahim ta yi magana akan kiran manzanni masu girma zuwa ga allah ta yi da yin bayani ɗaiɗai banban wannan sura ta bayyanar da abin da aikin manzo in allah ya aiko shi kuma ta yi magana ta bayyana ma'anan manzanci wanda ka saukowa daga allah subhanahu wa ta'ala idan ka duba surat ibrahim za ka gane cewa dukkan annabawa salawatullahi alaihim sun zo ne saboda manufa ɗaya shine su girka imani su sanar da mutane ubangiji wanda shine ubangiji na gaskiya wanda dukkan halitta wajibi ne ta yi da'a gare shi taso ko taƙi sannan kuma dukkan annabawa aikinsu su su fitar da mutane daga duhu zuwa ga haske na imani da ilimi da shari'a don haka duka annabatun daga annabi nuhu har annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama kiran su guda ne ko da yake ana samun bambanci cikin far'u wato za ta zo ita annabta ta magana kan biyu gyara tsakanin halitta da allah sannan gyara tsakanin halitta da halitta to gyara tsakanin halitta da Allah magana guda ce tauhidi wannan duka kowane annabi ya kira ce abota ma Allah shi kadai kuma kada a sa mishi wani abu na kin biyayya gare shi to wajen halin rayuwa tsakanin dan adam da dan adam to nan ne akan samu bambanci tsakanin wannan al'umma da wannan al'umma amma shi ma a dunkuli kira ne zuwa ga ababbanna a yi abin da yake shi ne gyara a yi zama adilai masu kuma kyautatawa abu na biyu wannan sura ta yi magana kan annabcin annabi musa a keɓance alaihi salam da kuma yadda ya kira mutanen shi zuwa ga cewa bauta ma Allah kuma a gode ma Allah sannan sai a kawo misalai na waɗanda suka karyata wa manzanni magabata kamar mutanen annabi nuhu kamar adawa kamar samudawa umarnin kawo wannan magana wato hannunka mai sanda ne ga mutanen makka kun ƙi gaskatawa to waɗanda suka riga ku su ma sun yi irin halinku to amma halaka su aka yi kuma in ba ku bari ba ƙarshen ku za a halaka ku sannan sai aka ci gaba da magana manzanni da dama da kuma halin da suka shiga ciki da su da mutane har za a ga an kawo mai da magana da aka yi tsakanin annabi da wasu ka bashi gaskiya da waɗanda ba su ba da gaskiya ba annabin Allah zai fita saƙon Allah za su maimai da martani na jayayya da musu shi ma ya wato dai ja in ja ƙarshe zai maka bayanin cewa ƙarshe dai an halaka azzalumai su ne kafirai wato kuma mutanen makka ku jira naku lokaci Allah na cewa wa qala alladhina kafaru li rusulihim لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد وسوى كافرتا koyo suna gaya manzannin su cewa ai tabbas sai mun kore ku daga ƙasanmu ko kuma ku dawo cikin addinin mu ku zama kafirai sai Allah ya aiko ma manzanni ne cewa ku yi haƙuri da sannu za mu halaka azzalumai sannan za mu zaunar da ku cikin ƙasar da muka halaka su bayan mun halaka su ku zama ku ne khalifofinsu ku shimfida naku mulki wannan ya tabbata ga wanda ji tsoron tsayawa gabana a tambaye shi dan mi kai dan mi ba kai ba ya ji tsoron narkon azabata na uku wannan sura ta yi magana kan wani mashadi daga fagaigan lahira inda za a gamu da marasa arziki mujirmai su gamu su shugabanni su gamu da mabiyansu wato ga shugabanni ga mabiya cikin wutar jahannama to za a mai da magana shi gu'afa masu raunin su ya Allah kaga waɗannan shugabanninmu su suka halaka mu don haka a nunnunka masu azabar da aka yi masu don ba don su ba da ba mai maka kayan su sai ce a to ai da mu da ku duk halakaki ne dama mun iska yi kaba na rawa ko da iska yanzu da haka dan Allah ya ku matsiyata halakaki shi yasa kun ka bi mu da haka dan ba wani abun ka yi ku ba balle ku ci a nunka muna azaba haka dai ayan nan ta kawo gardandamin da an kai ce tsakanin shugabanni da mabiya harshe sai bayar ta dukansu bayan an gama zage-zage da gorace-gorace da cewa da Allah zai mai shi wa duniya da kun ga rashin biyayya in ji su mabiya to bayan da duk sun gama zagin shugabanni da komi da komi dukansu Allah zai watsa su cikin wutar jahannama dama ciki suke kuma Allah zai dawo musu da azaba ga baki ɗayansu duk zage-zagen da yara suka yi mamanya Allah bai kula da su ba cikin wannan sura ta annabi ibrahim alaihi salam ta kawo ko an kawo misalin kalmar imani da kalmar bata ita shi imani ko kalmar imani ta ya kama da itaciya mai daɗi mai albarka ita kuma kalmar kafirci ta bata ta ya kama da itaciya ta banza kamar taba kaga taba ko jiki bai cin taba da akuya dan adam dai awwawa shi dai ka cin taba shi yasa gonar taba ba a mata shinge dan ba wanda ka cin taba in ba dan adam ba wawa to shi ne kwatancin kalmar kafirci shi ne wannan iccen taba din nan sannan ta cika da bayani na sakamako ko makoma a zalumai ranar sakamako shi ne wata jahannama an ce mata suratu ibrahim saboda annabi ibrahim alayhi salam uban annabawa ne kuma shine shugaban duk wanda ya bi addinul hanif ta bi millata ibrahim hanifa to da haka aka so a tabbatar da sunan shi kamar yadda aka yi titi a sa mai sunan wani shugaba ko a yi wani gini a sa mai sunan wani shugaba an yi ne saboda a dawamar da sunan shi gwargwadon hali na rayuwa to shi ma annabi ibrahim allah ce suratu ibrahim saboda a dawamar da asar ɗin shi a cikin momine ga baki ɗaya su san cewa shi ne shugaba kuma shi ne uba shi ne asali gare su kowa ya yi ƙoƙari ya bi hanyar mahaifi ne ce kowane tsuntsu kukan gidansu yake to ku ɗan adam ubanku shi ne annabi ibrahim alayhi salam shi ya fara karya gumaka shi ya fara ɗaukaka tutar la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu shi ne zo da addini makatarci wanda yake shi ne addinin musulunci addini mai sauƙi kuma addinin da aka aiko khatimul mursalin annabi muhammadu sallallahu shi ne addinin da annabi ibrahim ya kawo da za ka taɓa suratu ibrahima kuma in aka dibi cikinta za a ji inda annabi ibrahim da ya gama gina ɗakin ka'aba irin addu'o'in da yayi wanda yake sun shahe mu haddamu kuma duka addu'o'i ne kira ne zuwa ga ayi imani da Allah a kaɗaita Allah da haka aka ce mata sura Ibrahima alaihi salam بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد ألف لام را الله أعلم بمراده بذلك الله شيني مثلا أبن ديك مئي لو أن حرفا أو أن هذا القرآن وأن قرآني كتاب للتافي أنزلناه إليك لمك سوكمك يا محمد صلى الله عليه وسلم لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم dan ka fitar da mutane daga duhwai zuwa ga haske da izinin ubangijinsu Allah Allah san da ya ku annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya sauka mai da alqur'ani ya saukan mai da shi don ya fitar da mutane daga kafirci zuwa imani kuma da cikakken izini daga Allah ya kai su ila sirati zuwa ga hanya al'aziz marin jayi alhami da abun gode ma cikin ayyukan shi Allahu allazi lahu ma fi samawati wa ma fi ardi wa waylul lil kafirin min azabin shadid shi Allahu ko ka yi shi Allahu da rufa a irin kira'an mu kenan ko kuma bil jarri ila siratil azizil hamid allahi sai ya zamo badali ko adafu bayani ko ko a kawo rafa alal istinaf shehu bai cika taba janibin nahawu ba amma da ya kawo saboda muhimmanci irin wannan kuma ka amanta da waɗanda aka yi littafin dan su dukansu malamai ne kudubbai mu albarka su muke ci yanzu Allah ya saka musu da alkhairi Allah shine wanda ya sau Allah allazi lahu ma fis samawati ma fil ardi Allah shine wanda ke da abun da cikin samai da kasai dun nashi ne mulkan mulkin shine wa khalqan halitta ta ne wa abidan dubbayin shi ne wa wailul lil kafirina sanannen kai ya tafi daga kafirai min azabin shadidin daga azawa mai tsanani wanda ka jira su nan duniya da lahira allazina yastahibbuna alhayata ad-dunya ala al-akhirah wa yasudduna an sabilillahi wa yabghunaha iwaja ulaika fi dalalin ba'id allazina yastahibbuna alhayata ad-dunya wadanda ka zaɓin rayuwar duniya alal akhira bisa ga rayuwar lahira wa yasuddunan nasa suna tara mutane an sabilillahi ga barin addinin Allah wa yabghunaha suna neman hanya Allah ta zamo a wajen karkatatta ulaika masu wannan sifa fi dalalin ba'idin anil haqqi suna cikin bata manisanci daga barin gaskiya وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ويذل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم وما أرسلنا من رسول فما يكون منزوبا إلا بلسان قومه سيد حرشا متانيش شيني هكما فسر القرآن da hausan mutane don sakon Allah ya kai gare su. liyubayyana lahum dan ya fahimtar da su ma a tabihi abin da ya zo da shi na sakon Allah bayan an masu bayani sun fahimta fayudillullahu man yasha'u sai Allah ya batar da wanda ya so ya batar wa yahdi man yasha ya shirya da wanda ya so ya shirya wa huwa al-aziz fi mulkihi Allah shine mabuwayi marin jaye cikin mulkin shi al-hakim fi sulhihi mai hikima cikin aikin shi wato Allah bai abu i'tibaban Allah bai abu babu hikima ciki duk abin da kaga Allah yayi to haka yake daidai ne shi a daidai ayi wa laqad arsalna Musa bi ayatina an khuruj qawmaka min az-zulumati ila an-nur wa dhakkirhum bi ayyamillahi inna fi dhalika laayatin likulli sabirin shakur walaƙad arsalna Musa haƙiƙa mun aiko annabin Musa bi ayatina da ayoyinmu a tara wa qulna lahu muka ce mishi a nukhruj qaumaka ka fitar da mutanenka bani Isra'ila min zulumati daga dokwai ila nuri zuwa ga haske arsalallahu Musa alaihi salatu wassalam Allah ya aiko annabi Musa tsira da amincin tabbata gare shi وأمره أن يخرج قومه من الكفر إلى النور يهوري شي فتد متانيني سوني بنو إسرائيل إلى النور دغا كافرتي إلى النور سوى حسكي كاجي ya fitar da mutane ne ba a sa shi hidda wanda ba mutane ne ba daga kafirci zuwa hasken imani kuma shi yasa su fir'auna ba su hita ba dan ba dan su an ka aiko annabi Musa ba an aiko shi gare su dan ya halaka su ɗan uwa ne ku banu Isra'ila su ne aka ce ya yi ƙoƙari ya fitar da su daga kafirci zuwa ga hasken imani ta zidil farka bainal muƙamaini to ka kwatanta da annabi Musa da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka kwatanta za ka gane bambanci shi abinda manzo Allah ya ce mishi anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min az-zulumati ila an-nuri bi idni rabbih mun saukar maka da qur'ani da ka fitar da annasa ba an khurij maka ba a kai annasa dukkan mutane ga baki daya ka fitar su min az-zulumati daga dogon ila nuri zuwa ga haske kuma bi idin rabbihim da idin ubangiji su kana da lasin na kai wannan aiki ar rasulu sallallahu alaihi wasallam kullifa mazalla an kallafa mishi an yukhrija an-nasa kaffatan min az-zulumati ila an-nur bi idnillah wa lahu al-idn fi dhalik an kallafa mai hidda dukkan mutane daga duhwai zuwa ga haske da izinin Allah yana da cikakken lasin na yi wannan aiki Musa ba mahusun aidan shi ma annabi Musa gaskiya Allah ya aiko shi abin aikowa ne arsalahu Allah Allah ya aiko shi kam walakin sai dai abin da aka ce a nukhrij qaumaka ka fitar da yan uwanka mutanenka wanda ba ka maka ba ruwanka da su ko ka tai gare su ba za a samu biyan bukata ba dan ba wurin su an ka aiko ka ba da shari'a ka fitar da mutanenka daga dohoi zuwa ga haske ma kallafahu an yi kurjan nasa kullum kama kallafa muhammadan sallallahu alaihi wasallam ba a kallafa mashi ba Allah bai kallafa mai ba ya hidda dukkan mutane daga duhu zuwa hasken imani irin yadda aka kallafa mu annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam bal qaumahu an kallafa mashi mutanen shi yukhrijuhum ya fidda su bin zulumati ila nur daga dokai zuwa ga haske na ɗaya kenan na biyu wa bi izini rabbihim da izinin ubangijinsu allazi a wanda ya zo fi haƙƙi muhammadin sallallahu ma ja a fi haƙƙi musa wannan magana ba ta zo cikin haƙƙin annabi musa ba muhammadun annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam allazi arsalahu allah wa bahu al-idna استجاب له الخلائق منذ زمانه وهلم جرا annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya aiko kuma ya ba shi cikakken izini na ya shirya da dukkan halitta to ai kaga dukkan halitta sun karba mishi tun zamanin farko har zuwa yanzu har tashin kiyama kai tabbatun magana shekaru goma sha uku da aka yi makka ana layin foundation ne amma shekara goma da aka yi madina shi ne shekarun aiki na gina daula ta musulunci cikin shekarar nan goma duk abin da aka samu na nasara nan aka same shi ya fitar da mutane daga dofai ya kai su zuwa ga haske na ilimi da imani da shari'a da wadata da komi da komi kacal cikin shekara goma mutanen da yake da sun yi raƙumi hauka dama kaga raƙumi kayansu ne to raƙumi in ya haukace duk gari ba a tsayawa sai dai dubaru da gudu a rufe daki to haka balarabe yake in ya riga ya hushi ya haukace to sai dai a gudu kuma gudu in ba kulle gida an ke daki ba ba a cire shi amma sai ga shi ne zai zo ya shirya daula shi ne zai shirya ministry zai shirya judiciary ma'aikatar shari'a zai shirya aikin gona zai shirya likita komi shi zai zo ya shirya mutanen maka da suka zo madina kayan fitowar makkata mamaki suka yi wanda aka sani a tsabiban mutane sun zo sun ruwa tamshi suna mamakin wannan juyin juya hali wanda musulunci yake wa mutane saboda izini da manzo Allah ke da shi cikakke al-muslimu da yawma akthar min 600 miliyon ga san da shehu yake wannan magana yanzu ko in an ce musulmi sun nunka ninkin ba ninki ba ka mamaki kaga musulmi ga sunan ko da yaushe karuwa suke mamaki har ƙasar America da China za ka ga cewa musulunci yana bunƙasa kuma abun ban sha'awa yawancin musuluncin haɗe yake da ɗariƙa haɗe yake da faida saboda duk aikin maulan mun shi ra radiyallahu ta'ala anhu ko imamu hassan sisi kahin ya rasu ya kai ga yana maulidi sitin talatin da wani abu a cikin ƙasar amerika ko ina almajirai shi ne ko ina cikin amerika musa arsalahu ila fir'auna wa mala'ihi musa allah ya aiko shi zuwa ga fir'auna da jama'a ta yi fir'aunu ma amana bihi amma kun san fir'auna bai ba da gaskiya da annabi Musa ba saboda bai cikin kaumi Musa wal mala mala fir'auna la qib ma amanu jama'a qibdawa yan uwan fir'auna ba yan uwan Musa ba duk su ba da gaskiya ba ba su bane aka sa teku ta hade dama shi ya zo da ya halaka su ba dan ya kira su ba zuwa ga imani kibdawa mutanen fir'auna ma amana hadun minhum ba ɗaya daga cikinsu wanda ya ba da gaskiya li'annahu lam yuqran irsaluhu bi idnillah dan ba a hada irsala annabi Musa da cewa bi idnillah ba ba a hada su ba kama qaranahu ko ko kace lam yuqran shi Allah irsalahu bi idnillah kama karanahu kamar da ya gwama shi bi Muhammadu ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba mu ce ba da izini yake yi ba a'a ko da izini aka ce yanzu an ce ku tafi wuri kaza ku yi kaza sai ya ce ma wancan na aiko wani da su yi kaza wani da izini na na aiko shi kaga da bambanci tsakanin shi da wanda an kai shiru to da haka yana da izini amma dai maza Allah an ce mai bi izin da rabbi shi ko Musa ba a ce haka nan ba to shi yasa Fir'aun da Kibda ba su ba da gaskiya ba da za su tare da muslimun fi amalihim al-idin sahih al-muttasil saboda haka musulmi suka zabi a samu izini mai samun saduwa tun da gare ka da malamin ka har zuwa ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ai shiga musulunci cewa aka yi ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah to me yasa mutum kafiri bai zuwa ya musulunci ne ba sai ya zo an ba shi kalmar shahada ba kaga saboda a samu izini mutasili zaka za a ce ce kuma shi yasa aka ba da ɗarika suna cewa wai me yasa ɗarika ai zikiri ne istighfari salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam to dan me za a ce sai an baka idan a samu izini muttasili kamar yadda yake musulunci ma sai an baka dan a samu izini muttasili shi ma mata sai an baka dan a samu izini muttasili adinar rasulu manzo sallallahu alaihi ya izini li ashabi ga sahabbai ne fi zikirillahi cikin zikirin Allah sai da ya musu izini ya ce su riƙa yin zikirin Allah kuma ya laƙana musu wa adalu tabi'in manzo Allah ya ma sahabbai izini sahabbai sun matabi'a izinin zikiri wa adalu shiyuhi tabi'ai sun ma shehunan ɗarika izini da zikiri wa halun majarra mu ma shehunan mu sun muna izini mai zikiri kuma izini mutasili da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faman zakara zikiran bi izinin فهو لابد نافع ومنتفع دون ya kama zikiri da izini ba shakka ya yi abu mai amfani kuma zai amfana zai amfanar ya amfana ya amfanar da wani faman zakara zikiran lais lau fi idnun rubbama salamatuhu idza wajadaha fa zalika ribhuhu wanda ya kama zikiri ba da izini ba to in har ya kubuta bai haukace ba bai samu wani raunin imani ba to ya ci riba wato ba maganar bukata sai tafiya ba ba maganar yanci da ba in bai halaka ba to ya gode Allah wato ma'ana halaka ta fi kusa gare bisa ga samun tsira za ka nan ban ɗaukar littafi ka ga zikiri ka kama kai ta yi a'a amso ga hannun shehu ko ga wasa'idu shi wanda bai samu ba mi zai baka to kuma ko da ƙasar larabawa su suna da alwarkiyuna masu ɗaukar littafi kawai ko jarida su kama karatu ba da wani shugaba ba ba amince mu ilimin su ba komi yawan shi ba a yarda sai a ce wace makaranta yi kana da shahada ne shahadarka su wane ne malamanka kaga da ana neman izini kenan amma da yake bai da shugaba bai da certificate bai da izini bai da kowa karatu ne komai yawan shi to za ka ga cewa ba amince shi dan bai da ladabi na shi karatu Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kullifa bi shay'in wa as'ab alaihi salatu wassalam an kallafa mishi abin da yake yahi wuya ikhrajun nas kullan min az-zulumati ila an-nur an ce amsa shi hitar da dukkan mutane ga baki daya daga duhwai zuwa haske duk mutane ga baki daya amsa shi aiki mai wuya walakin lamma qurana bi idin rabbihim wa qalahu ma kullifa bihi amma da abin ya gwamu da cewa an yi izini daga ubangijin su mutanen da an ka ce ta yi hitar to sai ka ga abin ya samu babu wata wahala cikin shekara goma kacal ya gama aiki ne ko ba zuwa ga Allah subhanahu wataala Musa a nukuruj qaumaka min az-zulumati ila an-nur kuma kaga Musa umarni an ka bashi ka hitar da mutanenka daga duhu zuwa haske ma kharaju ila al'an har yanzu mutanen nashi ba su hita ba suna nan cikin duhunsu da ya zo sun gaba da gaskiya da shi ya wuce da bayan sun koma saboda aka koma shi littafin na Allah babu mai tantagaren littafi guda hannun shi an ce akwai wani mutum bayan rasuwar shi annabi isa ma alaihi ga baki daya kaga ba ba yahudanci kenan ba nasara musulmiyanci sai sa mutane guda uku yara sai ya koya su ba wanda ya san da wani sai ya je yana koya musu karatu na littafin Allah abinda zai koya ma wannan daban kuma shi bai san akwai wani mahaluki mai koyan karatu ban da shi abinda zai koya ma wannan daban haka abin zai koya ma wannan daban cikinsu kowa ya ilmanta amma daban da abin da wani ya ilmanta kuma ya ce masu banda wannan ilimin naka duk littafin da ba nan ba duk magana da ba ta ba to ƙarya ne ba magana Allah ba ce shikenan bayan yaro suka hito ba wanda ya san da wani da haka nan shi a asalin banna a cikin littafin da ke hannunsu babu tantagar littafi guda wanda yake an tabbata shi ne wancan asalin dan ba a da shi sai dai waɗannan su kuma wannan bai san da wannan ba haka wannan haka wannan kowa ya zo jaya ya kai shi shi da magana Allah to kaga ba magana fitowa daga duhu kenan zuwa ga haske hatta fir'auna har fir'auna waliduhu wanda ya reni annabi Musa ba ya haife shi ba walidi ne amma na riko kasan saboda Allah ya gwada ma fir'auna kasaita ya ta yankan ɗayan mutane saboda ka a haihi Musa to aka haihi Musa aka kawo shi shi ya zama uba gare shi saboda shi ya ba da shi a tewai a mai reno ne ya bai da shi ruwan uwa ta to amma kuma shi ɗanɗan fir'auna ne gare su za a kawo shi su ministoci kowa ya kawo kyautar dukiya mai yawa a ba ɗanɗan fir'auna dukiya da kaya da mi da mi a kawo shi har ya kai da ya isa yaye an ka dawo da shi gidan fir'auna dawaki ne ya ka hawa bayan ya girma ta waye fir'auna ya kasawa komi nashi ne saboda an san dan gida ne dan dan fir'auna ne to ko shi uban rikon nashi da ya musulunta ba ya mutu kafiri shi ka shi fir'auna uban riko ga annabi Musa ma kharaja min az-zulumati ila nur bai hita daga dofai ba zuwa haske to Allah ya ce mishi wa zakirhum ka tunatar da su bi ayyamillahi da ni'imomin da Allah ya yi musu inda fi zalika tazkir cikin wannan tunatarwa la'ayatin akwai ayoyi da kulli sabirin ga dukkan mai yawa haƙuri ga bin Allah shakurin lin ni'ami mai godiya ga ni'imomin da Allah ne a lura sabbar sigatu mubalaga haka nan shakur sigatu mubalaga ka kai matuƙa na haƙuri ga bin Allah haƙuri ga barin sabon Allah ka kai matuƙa cikin godiya ga ni'imomin Allah har ka gamu da Allah kaga koda kaɗan kake yi dai abin yau da gobe yau da gobe to sai an daure wa iz qala musa li qaumihi dhkuru ni'matallahi alaykum idhan ja'akum min ali fir'auna yasumunakum su'al azabi wa yudhbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'un min rabbikum 'azim wa iz qala musa li qaumihi ka ambaci lokacin da annabi Musa ya ce wa mutane ne uzkuru ni'matallahi alaikum jama'a ku tuna ni'imar da Allah ya muku iz an ja ku san da ya tsirar da ku min ali fir'auna daga iyali su ne mutanen fir'auna ya sumu da ku suna dan da samu su al'azabi matsananciya mai muni shine matsananci azaba mai muni wa yuzabbihuna abna'akum al-mawludina suna yanke ɗiyanku maza wanda aka haifa wa yassa hayu suna wanzar da nisa'akum ƴaƴanku mata wai dan kan bayin sarki su ƙare yana haka liƙauli ba da likana saboda zancen sashen bokaye inna mauludan yuladu fi bani isra'il yakunu sababa bihabi mulki fir'aun wani boka ko wasu boka suka ce mashi cikin banu isra'ila za a haihi wani yaro shine dalilin tahiyar mulki ya bakka ya ce to aiku ba za a yi shi ba sai ya sa duba gari tunda alama cikin mace ana diba ta hatta haihu in ɗa ne sai a kawo a yanki in mace ne sai a batta ta sai a kan bakin ciki kenan bala'un bala'i min rabbikum daga ubangijinku azimun mai girma ya tabbata fi zalikum cikin tserar da ku tunna duk abin da ya yi ai don ka ai musa ne in ba ya ce kun ba za a yi ku ba sannan ku tuna an ta yayyanka ‘ya'yanku maza to ku ya an kai ku ƙare ba haka nan akwai jaraba daga Allah ko kuma akwai jaraba a cikin yin azaban gare ku ku wa fi zalikum ayal azab bala'ul ibtila'ul jarabawa azimun mai girma ya tabbata min rabbikum daga ubangijinku to kuma karin da sufaye ba a ce min fir'auna ba sai aka ce min rabbikum shi ma wannan yanka yayan da duk abin da an ka yi umarni ne iko ne na Allah haka ya kaso a yi ba haka an ka yi ya koma ga hakika kenan wa idh ta'adana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid wa dhkurtuna idh ta'adana rabbukum sanda ubangijin ku ya sanar la in shakartum wallahi in kun gode mu ni'ima ta shi da kuka kadaita ni wurin bauta la azidannakum ni ko wallahi sai na kara muku kaga lamul qasami ga nunul tawkid la azidannakum wallahi lalle sai na kara muku wala in kafartum in kuka butulce mu ni'ima ta da yin kafirci to jawabi la u'azibannakum wallahi sai ne muku azaba to ya muka gane cewa lau azaban na ne an ka share ce dalla alaihi inna azabi la shadi ce wanda ya hakika azaba ta azaba ce mai tsanani shi gwada cewa an shahi jawabi wala yan kafartum to me za a yi ce lau azaban na azaban shadidan وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن بالأرض جميعا فإن الله لغني حميد وقال موسى لقومه النبي موسى ما جماعته إن تكفروا إن كن كافر شيء مع الله أنتم كو ومن بالأرض جميعا دو ولا أتكين كسا wannan ba zai cuci Allah ba fa inna Allah hakika Allah laganiyun an khalqihi mawadaci ne daga barin halitta ce ga baki daya hamidun abin yabo da godewa fi sulhi bihim cikin duk abin da ya basu alhadithul qudsi sallallahu alaikum fi surati hud baqiya fihi tarafun akwai gefe na hadisin da muka gabata cikin surati hud cewa la wanna awwalakum وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على قلب أفجار رجل منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا Allah ya ce ku sani da farkonku da ƙarshenku mutumenku da aljaninku duk za su taru su zamo zuciyarsu tana bisa fajirci fiye da fajircin mutum guda su shine fir'auna duk duniya a koma fir'auna ma na kasa dalika min mulki sha wannan bai rage komi daga cikin mulki na wala wana awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum ijtama'u ala atqa qalbi rajulin minkum lama zada zalika fi mulki sha da na farkon ku da na karshen ku mutanen ku da aljannun ku za su haɗu zuciyarsu ta imani har mafi imani da tsoron Allah bisa ga zuciya abubakar shine ala kalbi rajulin minkum abubakar shine duk a ce duk an zama da imani kamar abubakar lama zaga zalika fi mulki shay'an da wannan bai kara komai cikin mulki na inna allaha laganiyyun hamid Allah haƙiƙa mawadaci ne gaba da halitta ganiyun bi zatihi an zatihi shine hamidun Allah mawadaci ne da zati ne daga barin zati ne ba wanda ka samar da abu ba daga wani abu sai Allah Allah shi ka samar da abu ba daga wani abu ba to da ka baka cewa wai yana ma buƙatar zati ne dan zati ne a ganiyun bi zatihi an zatihi mawadaci ne shine ganiyun hamid ya wadatu gaba da halitta hamidun har ma zatin shi ya wadatu daga barin zati ne akan zati ne Allah tabaraka wa ta'ala ganiyun an nafsihi wala siyama an ghairihi Allah tabaraka wa ta'ala ya wadatu ga barin kai shi balle wanda ba shi ba balle ka ce kai Allah na da bukata da kai kun mamaki duk wanda aka ganin cewa sai da shi abu kan yiwa sai ga Allah ya kashe shi kuma abun ya ci gaba duk wanda aka hangen in yana nan to ba a barin banna sai Allah ya bashi kuma ya hana bannat ga yana jera gani ko ba a bannat shi wanda aka hangen sai da shi za a yi gyara ba yana kuma a yi gyara Allah a haka nan kusan ma zuciya talatai da mutum akan wata maslaha to ana ja mashi karewan kwanuka shi ne duk wanda aka hangen sai da shi insha Allah bai da daga ga ya mutu in ya mutu kuma abun nan bai ci baya gaba zai ci saboda Allah gwada cewa ba sai da shi yake yi ba alam yatukum nabaw alladhina min qablikum qawm nuh wa ad wa samud walladhina min ba'dihim la ya'lamuhum illa Allah ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم labarin al'ummomin da a gabaninku bai zo muku ba ne halal su mutanen nan su ne ƙaunin nuhin halal ba ku da labarin mutanen annabi nuhu wa adin da ada mutanen hudu wasanmu da samuda mutanen annabi salim da waɗanda suka zo bayan su kahinku wanda ba wanda ma ya san iyakarsu in ba Allah ba saboda yawansu waɗannan duka ja'atuhum rusuluhum manzannin su sun zo musu bil bayyinati da hujjoji mabayyana akan gaskiya annabawansu faradu sai al'ummomin nan kafirai suka maida aidiyahum hannuwansu fi afwahim cikin bakunansu kowa ya sa hannu cikin baki da ya rudu alaiha wai don su ceji yatsa min shiddat da gaiz da tsananin hushi suka kama cizon yatsa wa ƙalu suka ce inna kafarna ku sani mu mun kafirce bi ma ursiltum bihi mun kafirce ma abin da an ka aiko ku da shi fi za'abikum cikin riya ku cewa an aiko ku to ku je ku faɗa wa Allah mu ba mu bi mun kahirta mun kahirce mishi wa inna mu la fi shakki muna cikin kokonto min mata da una na ilaihi daga abin da kuke kada mu zuwa gare shi muribin mai abkuwa cikin kokonto قالت رسلهم أبي الله شق فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين قالت رسلهم sai manzannin suka ce musu afillahi shakkun yanzu akwai kokonto da musu cikin samuwa Allah istifhamu inkarin tambaya ce ta bayyana da an ne masu musu cewa yanzu kamar Allah za a tsayawa ana wai shakka cikin akwai shi ko babu shi la shakka fi tauhidi babu shakka cikin tauhidin Allah subhanahu wata'ala lidala'il zahira dan dalilai mabayyana faɗin samawati wal ardi Allah shine mahalincin samai da ƙasai Allah ya ce in ka tambaye kafirai wai samai da ƙasai la yaqulun Allah in ka ce musu wane ne ya halice ku za ce Allah hakan da haka za ku ce kuma yanzu ku san Allah ba kuna shakka to shine man arada an yaji hada Allah tabaraka wa ta'ala wanda ka san ya ce wai ya jahilci Allah bai san Allah ba to bari ya ji wa huwa khaliqus samawati wal ardi Allah wanda aka ce ma Allah shine mahalicin sammai da kasai kulluna yarahuma kowa kowanne cikin mu yana ganin sammai da kasai to in bai yarda da Allah ba to ya kawo wanda ya sammai da kasai bai da shi والإنسان نظره لا تزا... لا يتجاوز ميلا واحدا على وجه الأرض شي دان أدم kallon idon shi ba zai wuce kallon mil guda ba daga nan sai in ya ƙara matsawa gaba akan fuskar ƙasa idza nazarta yantahi fasluk qabla an yanqati milan idan ka duba haka to ganin ka zai yanke kahin ya kai hangen mil guda wa hadhihi sama wannan sama bainana wa bainaha masafatu hamsa mi'ati ami sama da muka hange nan tsakaninmu da ita akwai tafiya ta ta shekara ɗari biyar shekara ɗari biyar ba wai da ƙafa ko da jirgi ba tahiya ta haske aka nufi idan ka haska abu mai haske irin saurin kaiwa shiga wuri to irin wannan saurin ake nufi kaga zuciya kawai tafi haske sauri tun irin wannan tafiya sai an shekara ɗari biyar ba a kai sama ba fata Allahu ainaika ta fi shahidaha da'iman wal ardu kadhalika kaga sai Allah bude maka ido kai wato shehu yace ga ka kana iya hangen sama tsakanin ka da ita akwai tahiya tahiyar shekara ɗari biyar in ba Allah ba wa zai bude idon ka hangi abun da tsakaninka da shi tahiyar shekara ɗari biyar kai nan ƙasa ba ka iya hangen mil guda amma na ka hangi abin sai an shekara ɗari biyar ba kai ba kaga wannan ikon Allah ne kawai wal ardu kadhalika fa idza ahabba abdun an ya'rifa man huwa Allah fallahu wa khaliqu hadhihi as-samawati wal ard in bawa na son ya san wane ne Allah to ya dibi sammai da ƙasai wanda ya halicci shi Allah shi da abin da za ka yi shi da'iman yu'arrifu nafsahu bi khalqihi Allah da bi khalqi samawati wal ard da'iman Allah na sanar da halitta shine mutane da sauransu yana sanar da su kai shi da cewa ku dubi sammai da kasai za ku sanni ni mahaliccin su khalaqa samawati wal arda yana cewa Allah ya halicci sammai da kasai khalaqakum min nutfatin والذي خلق السماوات وخلق الأرض وخلق الإنسان هو المستحق للعبادة هو أن أدم كل جدر مني الله يكون to wanda ya halicci sammai da kansai ya halicci mutum to shine wanda ya cancanta a bauta mawa afillahi shakkun to akwai kokonto kenan cikin Allah wanda ya halicci sammai da kansai babu to gashi da kai ce da uku shi ka kiran kuwa li ya gafira lakum min dhunubikum dan ya gafarta muku wani abu daga cikin zunubanku bai jira sai kun te kun iske shi ba a a shi ya kawo yana ta bakin wayata mun ta la ilaha illallah to Allah ga ya kawo muku la ilaha illallah son ya kai ku yadda dan yana son ya yaba ku gafara kaga wannan gatanci ya kai kama ya ayyuha al-insan ma garraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fa sawwaka fa adalaka fi ayi suratin ma sha'a rakabak to irin shi ne wannan Allah ga shi da kai shi ma da cin sammai da kasai iyakan bawa ya kenan to bakin mai kuke ku da aka yi da mani amma shi da kai shi ya muhimmantar da ku ya zo yana kiran ku da kai shi don ya gafarta muku wani abu cikin zunubanku ya da hukum ila ma fi naf'ukum yana kiran ku zuwa ga abun da umfanin ku yake ciki ba umfanin shi ba shi ba wani abu ya kaso ku yi mishi ba ba wani amfani da za ku iya kai mishi a ku za ku amfana wa yu'akhirakum yana jinkirta muku ila ajalin musamman zuwa ga ajali abun ambatu bila azabin ba da azaba ba ka san bacin rahama Allah idan abin da ake ma da raka ala zahar ya min dabbatin da Allah bai barin ko kaza bisa bayan kasa to amma Allah ya jinkirta bai yi azaba ba dan kila akwai mai rabo ya tuba ya nemi gafara Allah ya gafarta mishi kalu suka ce inan tumu to ai ku annabawa ba wasu bane illa basharun ba wasu bane annaba sai mutane ne misulu na irin mu shubhatu iblis idan dubulla basharun misluna wato shubha ta shedan shine ya gwada muku cewa ai annabawa mutane ne kamar ku to tunda mutane ne kamar ku mi za su gwada muku kai ku mutane ne irin mu kawai kuna so ku tare mu daga abin da uwayen mu ka bauta mu da haka dan ku kawo mana hujja mu bayyana akan gaskiyar ku mu ba za mu gaskata ku ba alhamdulillah Allah ya sauke mana abin da ya tsananta Allah ya biya mana bukatun mu na duniya da lafiya Allah ya ba mu albarka Qur'ani da wata Ramadan Allah ya sanya mu waɗanda ake yantawa cikin sa domin albarkan manzon Allah da shi Fatiha da salatul Fatiha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صباح الخير وإلى اللقاء آمين